الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي ashirin da shida ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2024 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi na sati-sati ko mako-mako a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta 120 zuwa aya ta 121 sai lokaci ya muna halinsa a cikin suratul tauba a shafi na 206 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون نعم to kamar da muka sani ana gabatar da matsaloli alqadaya almu'asira fi nawazil zaka to a yau za mu taɓo waɗansu daga cikin matsaloli ko za mu taɓo wata matsala daga cikin matsalolin da shi malam ya kawo mai wannan littafi doktora da aka rubuta ta abdalla bin mansur al-gufairi a yau za mu tattauna akan zakatu malil ijara al-muntahiyati bitamlik bayanin zakat dukiya an gane ko dukiya ta jinga al-muntahiyati bitamlik wanda karshe za ta kare ne da mallakarwa misali mutum ne zai karbi hayar gidanka shekara ashirin ko talatin sai ka ce to in ka shekara ashirin cikin shi ko talatin ya zamna ka ita ce cewa al'ijara almuntahiya bitamlik to an yi ta'arifat da dama amma ta'arifin da suka fi ɗauka shine abinda ake nufi da al'ijara an gane ko aqdun ala manfa'a a ƙulla wata yarjejeniya akan amfanin wani abu mubaha wadda abin kuma ya amfana wanda ya halatta ba halatta ba a yi jingan mota don a ɗauki giya da ita kinan sai abin da shari'a ta yarda da shi ma'lumatin kuma ya zamanto sananne ne kwana nawa za a yi awa nawa za a yi a amine ne za a ɗauko buhu nawa ne ma'lum min ainin mu'ayyana daga zatin wani abu tantantacce ma'ana in zan baka jingar mota sai ka san wace irin mota ce kuma kayan da za ta iya ɗauka kakane suke aw mawsufatin fi dhimma ko ya zamanto wannan ayin kenan aw ainin mawsufatin fi dhimma ko ya zamanto zatin abu ne wanda za a yi wato abin nan aiki da shi na ijara an sifanta shi fi dhimma a wuyan wanda zai bada bi zai bada wato wannan jiggar wannan abin an gane ko ma'ana yanzu ba mota ce ga ta tsaye ba amma zan gaya maka in ce maka ina da mota mai kama kaza mai kaza mai kaza mai kaza kinan mausufatun fi dhimma in ka kawo wadda ba ita ba ba zan yadda ba to sannan kuma muddatan ma'luma asal lokaci sananne awa ɗaya ne yini ɗaya ne ko ko kwana goma ne au amalin ma'lumin ko ko aiki sananne ga abin da nake son kai mini za ka nome mini gona ta daga nan zuwa nan nawa zan baka ko ko wannan gonar nawa za ka nome min ita in biya ka kaza bi iwadin ma'lum da kuma iwad madadi abinda za a bayar ma'lum sananne kaza zan baka ni kuma ga abinda za ka yi ban sani ko mun fahimta ba sai malamai suke cewa to kenan ita ijara tan qasmu ila qismaini ta kasu gida biyu ijaratu a'yan ijara ta wato zati gida ne mota ce ma'ana ta kaya kenan akwai kuma ijaratu a'mal jinga ta aiki ayi jinga da kai don kai aiki iri kaza ina fata an fahimce ni to da yake muna zancen ijara ne wanda take karewa bit tamlik me ake nuhi da at tamlik sun kace abinda ake nuhi da at tamliku istilahan wato ja'alul ghairi malikan lishai ka sanya waninka ya mallaki wani abu shine at-tamlik malaka ya mallaka mallakahu ya mallaka mishi ko da Hausa ana cewa ya mallaka mishi ko ba karan bane to nan abinda ake nufi wal maqsud huna tamlikul ghairi aynan wato ka mallaka ma wani wasu kaya ko wani abu bi iwadin ma'lum da kuma madadin wani abu wanda yake sananne to sai suke cewa malamai magabata can magabata a cikin fiqhu na musulunci cikin at-turaf al-islami al-qadim musu ta'arifin wannan ijara al-muntahiya bit tamliki ba domin domin a wancan lokacin galibi sai ko iske ba abu ne wanda yake ana yin shi shi ko fiqhu yana tahiya ne tare da ni tare da abin da yake faruwa to amma ta'arifin da suka yi suke cewa abin da ake nuhi da al-ijara al-muntahiya bit tamlik an gane ko aqdun ala ijari ainin ma'luma wani kulla yarjejeniya ce akan wani abu sananne tudfa'u ujratuha ala aqsatin za a ba da ujra jinga abinda za a bayar ala aqsatin ma'ana rarrabe duk wata zaka bada kaza duk wata zaka bada kaza fi muddatin muayyana a cikin wani lokaci sananne yatba'uha tamliku tamlikul tamlikul lil aini nafsiha a ƙarshe kuma za a mallaka ma mutum zatin abin wanda yake yana jinga da shi yana aiki da shi bi muqtadal aqdil awwal saboda wato kamar abin da ya tabbata a cikin rubutu ko mu ce kullu yarjejeniya ta farko aw bi aqdin jadidin ko ko da wata yarjejeniya ta biyu tana yi tun lokacin da kuka fara aka yi wannan koko daga baya ne ana cikin aiki kuka sake wato kullu wannan yarjejeniya bi aqdin jadidin muqabilun iwadin ma'lumin ko kuma ya zamanto akwai iwadin ma'alum akwai abin da shi mutumin zai bayar kafin ta abin ya zan nashi au biduni iwadin ko ko ba tare da abin da ya bayar ba kiran ba tare da ya ba da komai ba to sai malamai suke cewa to ita ijara al-muntahiya bit tamlik tana da suwar daga ciki an kawo guda uku aqdu ijaratin maqrunatin bi hibati sil'a lil musta'jir fi nihayati al-mudda za a kulla yarjejeniya ta jinga maqrunatin bi hibati sil'a amma ƙarshe an hada shi da hibatu sil'a kyauta ta wannan kayan lil musta'jiri ga mutumin da yake yan nemi a bashi waɗannan kayan jinga ya aiki da su fi nihayatil mudda a ƙarshen lokaci kagan go yana tare maqruna wato bi hibati sil'a na biyu aqdu ijaratin maqrunatin bi bai'is sil'a lil musta'jir wannan kuma ana kulla yarjejeniya ne a ƙarshe bibai isila kai za a sayar ma kai da kai yi jinga kai yi aiki da ita fi nihayatil mudda a ƙarshen lokaci wannan kyauta za a baka wannan kuma siya za ka yi na uku aqdu ijaratin maqrunatin bi wa'din min al mu'ajjiri lil musta'jir wato yarjejeniya ce wadda za a kulla wadda tana haɗe da alƙawali min al mu'ajjiri ga wanda ya bada jingar kayan shi lil musta'jir ga wanda ya karbi kayan a matsayin kayan jinga bi bai'in aw hibati sil'a cewa a ƙarshe zai sayar mishi ko ko ya bashi kyauta bi bai'is sil'ati lahu fi nihayatil mudda a ƙarshen lokaci kinan hali guda uku ko ya dauki alƙawali cewa ƙarshe in ya ga dama ya sayar ma in ya ga dama ya baka kyauta ko ko a ce kyauta zai baka ko ko ci a'a sayar ma zai yi to shin wannan dukiyar tana da zakka ko ba ta da zakka zakatu malil ijaratul muntahiyati bit tamlik sai suke cewa idan muka duba ita dukiya ta jinga eh, kayan jinga kayan da ake aiki da su a ƙa'ida sun ka ce ya takharraju ala hukmi zakatil mustaghallat abubuwan da ake amfani da su su ba su da zakka misali gidajen haya motocin haya su waɗannan ba a sa su cikin mi kayan zakka amma abin da suka kawo shine mi shine ake fitar ma da zakka in ya kai a fitar masa muna ganewa da kyau to don haka yanzu amma banda mutumin da yake da kamfani ya sayo kayan aiki su kayan aiki ana sa su ciki mutum ne yana da misali gidan burodi ko biredi sai ya sayo fulawa ta miliyan goma kuma yana da jari a hannunsa na miliyan goma to wannan fulawar za ta shiga ciki don jarin shi ce ba a ce a'a su waɗannan kayan aiki ne saboda wani zai iya yin dubara yana da wato kuɗi sai ya je duk ya sayo kayan aiki da su in lokacin zakka yayi bai da kudula a hannunsa to ba a yi ma Allah wayo in tabe an gane ko to wannan kenan su waɗannan zakka su haka take to sannan suke cewa fa yajibu ala malikil ainil mu'ajjara wa huwa al mu'ajjir zakatul aqsaf al ujra allati yastalimuha idha hala alaiha al hawl ba'da qabdiha kenan misali idan ya karbi kuɗin da ake bashi na jinga kayan aikin shi to su ne zai fitar ma da zakka idan shekara ta su waɗansu malamai ba suna ganin a'a in dai yana da dukiya to ba sai ya ce bai ya jira sai shekara ta kewayo daidai lokacin da yake fitar da zakka mutum ne yana da jari na miliyan ɗari sai watan da zai fitar da zakka sai aka kawo mishi kuma kaya wato kuɗin a- kayan aikin shi misali waɗanda yake bayarwa jinga miliyan talatin to bai cewa a'a su shekara bata cika ba sai ya haɗa su da uwar dukiyar gaba ɗaya sai ya fitar musu da zakka ina fata ana fahimta ta wannan ya fi fitowa a fili ko mu ce ya fi sauki wallahu ta'ala a'lam sai sati mai zuwa in Allah ya kaddara sai a zo a ƙara wani hukunci malam sati mai minta aya wala yunfiqu ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
na'am wannan aya kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata atafi ta akan ayar da ta gabata ayar da ta gabata kuma bata da sababin nuzul gashi karar wanda muka gani kenan babu zance a kawo sababin nuzul amma da muka zo cikin ilmul munasabat sai muka ce ibnu ashur ya nuna atafi ce akan abubuwan da suka gabata zalika bi annahum la yusibuhum ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة أطفينا أكن شي كوبا هكذا بني تو ده الله سبحانه وتعالى تي ولا ينفقون نفقة صغيرة an gane ko cikin jalalai ne dama ya kawo ce wala yunfiquna fihi ba za su ciyar ba nafaqatan ciyarwa fihi din dabili na kuma fi sabilillahi an gane ko nafaqatan abincirwa saghiratan karama ce walau tamratan ai walau kana al-infaqu tamratan koda abin da ya ciyar ya kasance mi ya kasance dan dabino ne an gane ko ittaqun nar walau bi shiqqi tamra kamar da zo cikin hadisi na sahih al-bukhari na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala kabiratan ko ko babba an gane ko wala yaqta'una wadiyan kuma ba za su yanke wani rafi ba bisairi da tafiya shine yankewa ba wai ka zo ka sa yuka ba ko takobi ka ce ka yanka kasa ai ba za ka yanka kasa ba an gane ko wannan uslubi ne daga cikin uslubin larabawa wanda kowace lugha tana da khasa'is nata sai Allah subhanahu wataala ce illa kutiba lahum face sai an rubuta musu dama ibnu ashur ya ce an yi intiqali ne daga abinda mutum baya tunanin za a bashi sakamako zuwa ga abinda yana jin cewa yayi wani aiki za a biya shi tunda jin yunwa baka tunanin za a biya ka ina fata an fahimce ni akwai abubuwan da zaka yi kai baka ma sa tsammani ba ma za a biya ka to duka su Allah ya sa su ciki za a biya ka sai an ka zo akan al-infaq abin da ya shafi wato ciyarwa to idan muka zo karkashin wannan aya kamar yadda muka faɗa akwai mas'aloli wato guda biyu da ya kamata mu kawo mas'ala ta farko shine da Allah ce illa kutiba lahum face sai an ba su an ciyar musu can na farko an ce wala yaqta'una wadiyan ba za su yanke eh, wani rafi ba na farko aka ce eh, wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an ba su abu na wato sai Allah ya biya su to wannan yana nuna cewa babu wata tafiya wadda za su yi face sai an ba su wani sakamako a kanta duk wannan tafiya da ta kai taki taki shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ana fahimta ta hadisin yana cikin sahih muslim an gane ko sannan kuma imamun nasa'i shi ma ya kawo shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo zancen dawakai yace alkhailu thalatha doki kala uku ne wani dokin zai zamanto alkhairi ga mai shi wani dokin zai zamanto kawai gashi nan ba wani amfani ga mai shi wani kuma ya zamanto sharri ga mai shi yace wa ammal lati hiya lahu ajrun ga wadda dokin yake lada a kansa farajulun rabataha fi sabilillah mutum ne ya daure dokin sa dan tattalin jihadi li ahli islam saboda ga mutanen musulunci ko shi ya fita ko kuma ya bayar a fita yace fi marajin aw rawdatin fi marajin yana cikin maraj maraj shine kamar ana iya cewa burtali wuri ne wanda yake ana samun ciyawa aw rauda ko lambami ina fata an fahimce ni fama akalat min zalikal marji duk abinda wannan dokanyar ko doki ya ci ko mu ce godiya aw rauda ko ko cikin wannan lambu ko lambami illa kutiba lahu sai an rubuta mishi wato adadu ma akalat hasanatin duk abin da ta ci sai an ba shi lada gwargwadon abin da ta ci wa kutiba lahu kuma za a rubuta mishi adadu arwafiha ina fata an fahimce ni arwaf jam'i ne na arrawsu arrawsu shine kashin dabba malamai zaure suna kiran shi turusu wa abwaliha da fitsarin da ta yi hasanatin za a ba shi lada na fata an fahimta sai an baka lada kaga Allah subhanahu wataala zai yalwata maka imamul qurtubi ya ƙara kawo wata mas'ala a cikin karkashin wannan ya kawo al-mas'alar sadisa cewa mutanen da basu fita ba hadisai mun kawo su a wancan sati na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna inna bil madinati na rijalan akwai wadansu mazaje babu wata tafiya wadda za ku yi face suna tare da ku a wani lafazi yace illa sharakukum fil ajri sai sun yi tarayya da ku a cikin lada to yanzu yanzu ya za a yi kenan shin su ma ladar 100 bisa 100 ne ko ko akwai bambanci to shine Imam al-Qurtubi yace adh-dhahiru min al-ahadith wal ayi al-musawatu fil ajr zahirin ayoyi da hadisai suna nuna cewa za a daidaita su ko da ba su fita ba ina fata ana fahimta ta to sai ya kawo wato wani eh hadisi wanda yake cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addallo wanda ke cewa man dalla ala khairin falahu mithla ajru fa'ilihi ko ba haka nan bane hadisi na cikin sahih muslim fadlu i'anati al-ghazi kaga duk wanda ya taimaka ma wani akan aiki ya nuna mishi to shi ma yana tarayya da shi idan wani yana gina masallatai yana ayyuka na alkhairi ko yana karatun alkurani ko na abu kai baka kai shi matsayi ba amma kana fatan ka kai wannan matsayin kuma kana fatan ƴaƴan musulmi su kai wannan matsayi kaga sai ka samu lada mai yawa ban sani ko mun fahimta ba kaga ashe muna maka mu banna daga koma kana kyashin wani ko kana hasa da shi sai kai fatan irin abin da yake yi ka samu ko ka fi ma haka sai ka samu lada kuma kai fatan Allah ya ba musulmi nasara duk inda yake masu yi masu yi musulunci aiki masu kokarin sai an tabbatar da karantarwa ta alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan fahimta ta magabata na farko duk inda suke a duniya ba mutane ba har aljannu tun da cikin aljannu akwai musulmai duk Allah ya ba su nasara a cikin cikin aljannu ba musulmai akwai su wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kuma cikin su akwai masu da'awa wa id sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ما سنكم فهم تبع سنة إمام القرطبي يكاون حديث من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ما يتحقيق من اللتافي da ya zo karkashin wannan sai ce lam ajidhu fi kutubil hadith yace ban same shi ba wato a cikin littattafan hadisi to kaga wannan magana da ya kawo ce lam ajidhu kaga ya maka shi adalci yace shi bai same shi ba kinan kaga babu matsala amma hadisin akwai shi hadisi ne na Abu Huraira akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i Imam Nasa'i ya fitar da shi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da kuma Ahmad da Imam Ahmad ga yadda hadisin yake man tawadda'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a sannan ya kyautata alwala thumma kharaja wato amidan ilal masjid sannan ya nufaci masallaci amidan ma'ana ya nufaci masallaci fa wajada an-nasa qad sallu sai ya iske mutane sun yi sallah kataballahu lahu Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta mishi mithla ajri gwargwadon ladan man hadaraha wanda ya halarce ta bila naqsin an gane ko ba tare da an rage mishi ba bila naqsi dalika min ujurihim shay'an ba tare da Allah ya rage cikin nasu bai dan daddebo hada mishi a'a za a ba su tasu cikakka za a ba shi nashi cikakki ina fata ana fahimta ta to kaga cewa da yace lam ajidhu ba shi ke nuna babu hadisin ba ina fata an fahimce ni to da haka yana da kyau ɗalibi ilimi ya hattara sannan wannan lafazi da muka kawo tun da mun ce malamai sun fitar da shi lafazi na al-imam an-nasa'i kenan kaga mutumin da idan aka yi kiran sallah wani lokaci sai ka iske mutum yana jin cikin shi yana bugawa amma yana kokarin siya ta masallaci a'a idan dai ba sakaci kai yi ba lokacin sallah ya matso koko ka shiga cikin wato ban daki toilet cikin ka ya buga ka kai minti 20 har an yi kiran sallah ka kasa hitowa ana nan ana nan kuma har an tada sallah ka kasa fitowa ba hitowa za ka yi ba tun fitowa akwai matsala sai ka tsaya ka kare cikin nutsuwa Allah ya fi ka sanin kana da uzuri sai ka zo sai ka yi alwala sai ka je ka yi sallah kuma za ka samu ladarsu musulunci kenan ina fata ana fahimta ta sannan ya kawo wato daga ciki abin nan a aya wadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah kaga wannan ya nuna cewa zai samu lada aikin abin da ya aikata ina fata an bincike kaga amma ya mutu bai kai ga cin nasara ba ma'ana bai kai ga cin maburinsa ba amma kuma Allah subhanahu wataala ya bashi wannan lada dan haka dai waɗannan abubuwan suna nuna cewa idan kana da kyakkyawan niyya abubuwanka za su yi kyau duk da yake ya kawo wani hadisi niyyatul mu'mini niyyatul mu'mini khairun min amalihi wannan hadisi hadisi ne wanda yake bai inganta ba an gane ko imamu shaukani a cikin alfawaidul majmu'a fil ahadithil mawdu'a ya kawo shi ina fata an fahimci don haka hadisin bai inganta ba za ka ji kuma gabakin mutane ana ta kokarin yaya ta wannan hadisi niyatul mu'mini khairun min amali ko ba haka suke cewa ba to don haka tunda bai inganta ba shikenan amma dai ga ayoyi wanda suka tabbatar da wannan faqad waqa'a ajruhu ala Allah ina fata an fahimta to da haka wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum ba za su yanke wani rafi ba face sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada to ya za mu yi da ayat da ta ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja ma Allah ce la yastawi alqa'iduna ba za su manto da ba ina fata ana fahimta ta kaga anan akwai iskali ko ba haka ba to kaga ayar la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari shine qira'a ta asim da hamza da ibnu kathir da abu amr da yaqub ghayru uli ad-darari ina fata an fahimce ni ghayru sai kai ma ghayru dhamma shine zaka gane bambancin waɗansu daga cikin malamai sun ce ghayru anan matsayin badali shike na alƙa'iduna waɗansu kuma suka ce ana iya ɗauka shi matsayin sifa akwai bayanai da dama sai ka koma sannan imamu nafi da shi da imamu abu ja'far da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu ibnu amir sun karanta ghaira uli darari ghaira uli darari suka ce to a nan in za a takhrijin wannan qira'a ana iya ɗauka shi matsayin istithna'i kinan nan ghaira ta kuma matsayin istithna'i ina fata ana fahimta ta to istithna'in nan kuma sun kai sabani tunda an ka ce ghaira uli darari sun ka ce to istithna'i ne daga alqa'iduna waɗansu kuma sun ka ce a'a istithna'i ne daga almu'minina duk da yake na da rauni sannan kuma waɗansu sun ka ce a'a ita ghairu tana matsayin hal akwai qira'a shadza la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghairi uli darari qira'a ce shadza amma ana i'rabin ta a matsayin ghairi sifa ne na almu'minina duk mai so ya koma cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na al-sheikh as-samin al-halabi zai ga wannan bayani to da Allah ya ce ba za su zamanto da ni ba ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai ce faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima Imam Sa'di a cikin tafsirinsa Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri kalamil mannan da ya zo yana bayani kan wannan aya to sai yake ƙoƙarin ya bayyana bambanci yake cewa faman kana min uli darari wanda ya kasance yana daga cikin ma'abuta cuta ko uzuri ko rashin lafiya radiyan bi qu'udihi amma ya yadda da zaman shi da yayi la yanwil khuruj fi sabilillah an gane ko baya ni- wato niyyar fita don jihadi laula wujudil mani' in ba dan da wani abu ya hana shi ba wala yahduthu wala yuhdithu nafsahu bidhalika kuma bai taba tunanin yayi tunanin ya fita wajen jihadi ba ina fata ana fahimta ta kaman ma'ana shi gashi yana da uzuri amma yana ganin cewa ko da ma yana da lafiya ba zai fita ba kuma bai taba rayuwa ta ba taba karanta mishi ba a cikin zuciyarsa yayi tunanin mi yayi tunanin ya fita wajen jihadi sai yake cewa fa innahu bi manzilatil qa'id li ghairi uzri kaman mutun da yana zaune ba tare da uzuri ba tunda shi yana ya fatan ko Allah ya bashi lafiya ba zai fita ba kuma bai taba tunanin ya fita mi ba ya fita a wajen jihadi alhali ko gashi ana cewa hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata duk mutumin da ya mutu walam yaghzu kuma bai yi mi ba bai je wajen jihadi ba walam yuhaddith biha nafsahu kuma bai yi fatan ba ya je yayi yaki mata ala shu'batin minan nifaq ya mutu akan wato wani yanki na na, na, na, na munafunci ina fata ana fahimta ta hadisi ne wanda yana cikin sahih muslim to kaga ashe sai an bambanta tsakankanin su kenan wanda rashin lafiya ne ko wani uzuri amma ya yi gurin fita to shi wannan zai samu lada wanda kuma yana da uzuri amma ko da uzurin ba shi shi bai da niyyar fita to kaga wannan bai da lada balantana wanda shi lafiyarsa kalau shi bai da niyyar fita shi wannan kuma yana shiga cikin tsarin mi shine yana cikin tsarin munafikai yace to yace thumma sarraha ta'ala bi tafdilil mujahidina sannan Allah ya bayyana ya fifita masu jihadi alal qa'idina bid daraja da daraja guda arrifa kenan yace to wa hadha tafdilun ala wajhi al ijma' ya zo a dunkule yace thumma sannan Allah subhanahu wa ta'ala manna rabb wato ثم صرح بذلك على وجه التفصيل سنة الله بياني قرر ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير wannan shi ne kenan wa- sannan ya ƙara bayanin wato bayanin ƙarin falalarsu to a nan ya ce fa- daraja ɗaya sannan kuma sai ya dawo ya ce mi darajatin minhu darajoji kenan a wajen imamu sa'adi na farko da ya ce daraja ya zo mujmal amma da ya ce darajatin sai ya ƙara bayyana darajojin da a- akwai tsakankanin su ban sani ko mun fahimta ba an gane ko tunda akwai bambanci tsakanin daraja da darajat kanka ce akwai tufka da walwala cikin alkur'ani sai ce a'a can waccan mujmala ce kamar ya ce ya fifita su ta fuskar daraja to amma daraja ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko bakwai ko takwas ko tara ko goma sai ce darajatin a'a ba daraja guda ne ake nufi ba kenan ya zo mujmal sannan ya zo mi sannan ya zo mufassal amma a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi da yace faddala allah al-mujahidina آه، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه سيأتي المراد بالأول التفضيل على القائدين عن الغزاة بعذر شيء أبن يفهمت هذا أنك درجة أنا نفهم أن في في تاسو أكن وطن دسوك زمنا جدا دعذري yace to amma da an ka zo ga na biyu fa inna lahum fadlan li kaunihim ma al-ghuzati bil himmati wal azima an gane ko domin suna da falala suna tare da waɗanda suka je wajen yaƙi bil himmati da himma wal azimati da karfan niyya wal qasd salih da kuma wato kyakkyawan manufa sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna yace to amma wal murad bit tafdil athani ala al-qa'idina anil ghuzati bi udhrin da an ka ce darajat na ana nufin waɗanda sun zamna bi ghairi uzrin wanda ba su da uzuri kenan ko kenan in sun tsere ma masu kyakkyawan niyya da daraja daya to sun tsere ma waɗanda ba su da kyakkyawan niyya da darajoji masu yawa sai ce ulaika la fadla lahum su ba su da ma wata falala ko ba karan bane bal hum muqassiruna su mutane ne waɗanda sun gajarta wa musiuna sannan sun muna na aikin su fa zahara fadlul ghuzati alaihim bi darajatin la lintifa ilfadli lahum don su ba su da wata falala kenan sun yi nisa kwarai da gaske to amma in ka dibi zahirin abin da ya kawo sai ka ga cewa a'a akwai mi akwai rauni domin nan Allah ya ce ghairu uli darari kuma su waɗancan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa sharakukum fil ajri sun yi tarayya da ku a cikin lada kenan dan haka dai abin da zamu ce shine cewa ko mu ɗauki maganar sa'adi da yace daraja yana nufin mujmal ne darajatin kuma sai ya fassala shi mun gane wannan ko mu ɗauki cewa a'a su waɗanda ba su fita ba ƙarfin niyyarsu daban-daban ne duk da yake ba su fita ba shi munafiki ai bai da wata daraja ko guda ai da fata ana fahimta ta amma su kansu muminai da wanda ya je yaki da wanda bai je yaki ba ƙarfin niyyarsu ba ɗaya bane kenan daidai gwargwadon niyyarsu daidai yadda Allah subhanahu wata'ala yake fifita waɗansu akan waɗansu ba sani ko mun fahimta ba wanda kuma al'ada ce ta Allah subhanahu wata'ala in yayi bayanin abubuwa sai ya bayyana waɗansu sun fi waɗansu falala a cikin wani abu saboda a nuna maka cewa ita falalan nan daga wajen Allah ne ko ba haka nan bane tilkar rusulu faddalna بعضهم على بعض منهم من كلم الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أما الله لا يتشهب أن يتشهب an gane ko to liyajziyahumullah dan Allah subhanahu wataala ya sakanka musu ahsana ma kanu ya'malun mafi kyawun abinda sun ka aikata to anan mas'ala guda ta yi saura ahsan shi ne mafi kyau to idan suka aikata aiki nagari in an ce za a sakanka musu da mafi kyau to mai kyau ɗin da sun ka aikata za a biya su kuma za a biya su ba eh ina fata ana fahimta ta eh ya kamata ai tambayar wannan ina fata ana fahimta ta malamai sun tattauna akan wannan sai malamai suke cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna mafi kyawun abin da sun ka aikata to shi ko mai kinwa ya za a yi da shi za a saka musu kuma za a kan gamsu shi yasa malamai ma suke cewa kenan shi wajibi za a saka kama mutane da abin da sun ka aikata sannan kuma mandubi ko mustahabbi za a biya su ko sunna to amma mubah shi kasansu yake kenan shi babu lada akan shi kenan alwajib akwai lada almandubu almustahabbu ko as-sunna akwai lada amma almubahu ba ka da lada in ka aikata shi ba sani ko mun fahimta ba muna gane wannan da kyau to amma abinda malamai suke tattauna sai suka ce shi ma mubahun yana komawa ibada idan aka sanya niyya kuma ba a ƙetare shari'a ba aka yadda shari'a ta ce cin abinci asalin shi mubahun ne ko ba haka ba amma idan ka yi niyyar cin abinci kuma baka saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin cin abincinka ka yi ne don ya taimaka ma don kai sallah ka bauta ma Allah akwai lada ko babu akwai lada Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yake cewa wato ahlul yaqzati ibadatu adatuhum ibadat mutanen da suke falke sun san abin da suke yi ba falke bana ana nufin mutum yana yana falke idon shi bude yace al'ada su ibada ce duk abin da za su yi sai su yi niyya kyakkyawa cewa don ya taimaka musu ko ko sun yi niyyar kusanci zuwa ga Allah sai Allah ya ba su lada wa ahlul ghaflati ibadatuhum adat waɗanda suke rabkanannu to ibadarsu tana da matsayin mi tana da matsayin al'ada in ya zo dai ya san ana sallah ana sallah Allahu akbar Allahu akbar raka'a ta farko ake ciki bai sani ba ta biyu ake ciki bai sani ba ta uku ake ciki bai sani ba da an ce assalamu alaikum warahmatullahi sai ce kai har mun ka bakin iyaka an kawo ƙarshe ya ya ga ya al'adanci haka to da haka irin wannan sai mu hattara da shi almuhimmu ismu tafdil wani lokaci yana zuwa ba tafdili yake mishi ba shine abin da ke so in kai gare shi kaga Allah ya ce ma annabi Musa wato wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha a to su yi riko da mafifici mafi kyau to sauran fa za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba kaga kuma at-taura gaba ɗaya ake so a yi aiki da ita ban sani ko muna fahimta ba illa na abin da za a cewa su yi riko da mafi kyau nan sai ya zamanto a'a at-tanbihu kamar yadda ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid cikin muqaddima ya kawo at-tanbihu bil a'la ala al-adna wani lokaci za a faɗi babba amma ana nufin har ƙarami ya shigo ciki wani lokacin kuma a faɗi ƙarami babba ya shigo ciki shine malaman balaga suke cewa utliqal kullu wa urida bihil juz'u ko utliqal juz'u wa urida bihil kullu ina fata an fahimce ni kina at-taura gaba ɗaya ne ake son su yi aiki da ita ko ko a'a nan wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyau tauhidi ake nufi domin tauhidi shine mafi kyau in ko mutum ya riko da tauhidi abinda duk zai biyo baya tauhidin nan sai zai ta mishi wannan aiki da wannan mun gane wannan da kyau to amma akwai shubha ta karshe da ya kamata mu kawo shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa falanudhiqanna alladhina kafaru azaban shadida wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'maluna nan shin najziyannahum za mu sakanka musu aswa alladhi kanu ya'maluna mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa kenan yanzu za a za a sakanka musu da misali saboda sun bar tauhidi to ita ko sallah fa ai barin tauhidi shine mafi muni amma barin sallah bai kai barin tauhidi muni ba to kenan in muka dauki zahirin wannan aya zai nuna muna su kafirai za a sakanka musu da mafi muni kenan saboda ba su yi tauhidi ba amma sallah da zakka da hajji da musu ba za a sakanka musu ba ko ko wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun za mu sakanka musu da mafi munin abin da sun ka aikata kenan sai zaman to Allah bai sakanka musu daidai da irin sakamakon su ba kenan an zalunce su to ya zaka warware wannan shubha kaga aswa alladhi kanu ya'maluna zamu sakan ka musu da mafi muni na at-tanbihu bil adlani bil a'lani ala al-adna za a sakan ka musu hadda abinda mai muni ne ba mafi muni ba in mun dauki wannan fassara dan aya ta zo qarara cikin suratul muddathir ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين kenan kaga za a saka kanka musu gari gaba daya mun fahimci wannan ko ko in mun dauki wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun za mu saka kanka musu da mafi muni a'a nan sai zamanto ismu tafdil ba mafi muni ba domin aljaza'u min jinsil amal wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa la yuzlimu rabbuka ahada za a saka kanka musu ne da munin abin da sun ka aikata sai ne zamanto aswa bi ma'ana sayyi muna ganewa to wani zai iya cewa a kafiri ya rayu yan shekaru kaɗan a duniya shekara hamsin saba'in tamanin ta ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ko ma ɗari hudu ko dubu ma ko dubu goma to amma ita wuta an ce ba ta da iyaka to ina kuma sakamako ya zamanto daidai da abin da sun ka aikata wanda tambaya wata rana za ta iya zo mutum kaga in wani bayahudi ne ya zo ma da ita ce to kaga ni duniya dan lokaci kaɗan ne kuma su an ce khalidi na fiha abada ko ba haka nan bane ya za a yi da wannan sai a ce a'a su kafiran nan Allah ya san su cewa ba za su taɓa yin imani ba. To da wannan ne Allah ya musu mu'amala. Walau tara iz wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ce da an maido su duniya bayan sun ga wutar kafircin za su koma ma shi kuma Allah hakimun na baya wasa Allah baya wasa kara ya dawo da su duniya kuma su yi kafirci kuma ya je kuma gobe su ce ma Allah a'a a dawo da su ha ai Allah ba abin wasa bane to da haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta karkashin liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun Allah ya sakanka musu da mafi kyawun abinda sun ka kasance suna aikatawa sai ce ahsana bai ce ahsana a'mala jihadihim ba saboda ma ismul mafsul ce tufidul umum tana nufin dukkan abinda sun ka aikata ko a jihadi ko ba a jihadi ba ayyukan da sun ka aikata suna da yawa ai akwai tauhidi aikin su ne a'malul qulub ko ba haka nan bane sannan kuma akwai sallolin da sun ka aikata kenan ba kan jihadi ɗaya za a biya su ba shi yasa bai ce li yajzihumullahu ahsana ma qamu bihi fil jihadi ba a'a ma kanu ya'maluna kuma yace kanu abinda sun ka kasance sai ka shi fi'ili madi ya'maluna fi'ili mudari'i yufidu at-tajaddud wat takrar bu su kai wurin da za su bari ibada ba su ce a'a sun gane Allah ba su sun yi ibada ba na fata mun ce ya amaluna musulunci na bukatar ka yi aiki sai mi sai mutuwa ta zo ma wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin menene al-yaqin mutuwa ake nufi amma kaga wani mai shubha sai zai ce a'a wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah sai yaqini ya zo ma sai qur'ani ya zo ma da kaga da qur'ani ka daina sallah da zakka shikenan ai yaqini shine al-qur'ani kaga wannan kafirci ne wani kuma ce a'a yaqin wani matsayi ne zaka kai wanda zaka sanin Allah wanda da ka kai wannan matsayi baka bukatar sai ka yi ibada amma ya an kai kafiri ya fi ka sanin alkur'ani ina fata fahimce ni ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin wa lam nakum nut'imu almiskin wa kunna nakhudu ma alkhaidin wa kunna nukaththibu bi yawmiddin hatta atana alyaqin kafiri ya fi gane alqur'ani Allah ya kyauta malam mu je aya ta gaba wa ma kana almu'minun وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون na'am kamar yadda muka sani yadda muke gabatar da karatu shine na farko a kawo asbabun nuzul na aya in akwai ko ba haka ba na biyu sai a kai zuwa gami almunasabat ko ba haka nan bane sannan kuma sai na uku sai a ɗauki wato kalimomin aya almufradat a ɗauka a yi sharhi kamar da yake zuwa cikin jalalaini in wasu mas'aloli na lugha sun bijiro a karkare su daga nan a ƙarshe sai a zo a mai bayanin mas'alolin da suke karkashin aya haka ne muke tafiya ko ba haka ba to yanzu ma insha Allah akan haka za mu tafi yanzu za mu fara da abin da ya shafi asbabun nuzul in muka zo cikin littafin al-isti'ab fi bayanil asbab sun kawo sababin nuzul na ƙarƙashin wannan aya guda uku an gane ko sababin nuzul guda uku na farko daga ikrima na biyu daga abdullahi bin ubaid bin umair na uku daga mujahid sai dai dukkan waɗannan asbabun nuzul babu wanda inganta daga cikinsu ina fata ana fahimta ta shi na ikrima yake cewa lamma nazalat lokacin da aya ta sabka illa tanfiru يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله قال المنافقون هلك أهل البدو sai munafikai sun kace ai mutanen kauye sun halaka alladina takhallafu an muhammadin waɗanda suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita amma ba su je wajen yaki ba walam yaghzu ma'ahu kidan ba su fita yaki tare da shi ba ko ba su yaki tare da shi ba wa qad kana nasun kharaju ila albadwi waɗansu mutane sun fita zuwa kauye wa ila qaumihim zuwa ga mutanen su yufqihunahum dan su karantar da su ilimin fiqh fa anzalallahu wa ma kana almu'minu liyanfiru kaffah والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد سي أنك تي ضعيفنا بي إنغانتا با ina fata ana fahimta ta to kaga wani sai zaba da ce to kaga kaga matsalar su sai a kawo abu sai ce bai inganta ba to amma ai ba ra'ayi ne ake faɗa ba meye dalilin da yasa bai inganta ba sai suka ce kulna wannan asarkin da aka kawo hadha mursalun mursal ne in an ce mursal akwai mursalus sahabi akwai mursalus tabi'i to wanga shi kuma qatada bai daga cikin ikrima bai daga cikin sahabbai kenan abin da cikin tabi'in da asa shi sahihul isnad amma in, wato sanadin shi ya inganta har ya kai zuwa ga ikrima to amma tunda bai kai ga sahabi ba to akwai matsala to sai an ka ce da'ifi na na farko kenan na biyu kuma za ga an haɗo waɗansu ayoyi daban-daban waɗanda daban-daban ne tunda wallazi da yuhajjuna fillahi min ba'di masjuba lahu cikin suratul shura ne shura kuma mice ce makkiya ce shi kuma asar na abdullah ibn ubayd bin umayr yake cewa kana almu'minuna li hirsihim ala aljihad musulmi sun kasance mu'minne sun kasance saboda kwaɗayin su ga jihadi idza ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tunda ya tura ‘yan ƙaramar runduna ta yaƙi ita ce sariya wasu sun ce kamar mutum goma sha biyu kharaju fiha sai su fita tare da ita wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai su bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi riqatin minan nasi riqa kamar asirin shi tafshi ne ko laushi amma ana nufin cikin ‘yan mutane kaɗan fa anzalallahu ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa ka gani to amma wannan yana da rauni domin mi domin sariya ba a ce jama'a mai yawa ba to yan tura mutane kaɗan kinan a cikin madina za a samu mutane masu yawa amma shi ma sun ka ce bai inganta ba ina fata ana fahimta ta sun ka ce kulna wa sanaduhu da'ifun li irsalihi har yanzu dai sun sake kawowa sannan sun ka ce an mujahid shi na mujahid wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa qala nasun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mutane na manzo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce kharaju fil bawadi sun fita a ƙauyuka fa asabu minan nasi ma'rufan sai sun ka samu kyauta daga mutane wa min al khisbi da kuma al khisbi khisbi shine kamar a ce amfanin gona asalin shi kamar wuri ne wanda ciyawa za ta fito a samu amfani shine malaman zo da suke cewa tsace wuri mai tsace daga khasaba yakhsibu ko khasiba yakhsabu duka ana cewa wuri ciyawa ta fito wuri ne mai albarka mai tsace inji malaman zauri wa min alkhisbi sun samu alkhisbi tsace ma yantafi'una bihi abinda za su amfana da shi wa da'aw man wajadu minan nasi ila alhuda duk kauyen da suka je sai su kira mutane zuwa ga bi zuwa ga shari'a fa qala lahumun nas sai mutane suka ce da su ma narakum ai mu ba mu ganin halinku illa wa qad taraktum ashabakum kun bar yan uwanku waji'tumu da kun zo muna to in abu na kwarai ne daga ina ake fara daga gida eh kahin ka ka ka ku koya ma in kai ustazu ne ko alaran ko malam kahin ka koya ma matan wasu sallah mata ka koya mata sallah eh ko ka tura ta makaranta amma kai ka karantar da matan wasu ko ka tura mata ka makaranta ba to kahin son matan wani da mataka da aljanna eh amma saboda mata ba su damu ba su mata abin da sun ga damu da shi gida mai faɗi mai kyau akwai AC akwai TV sannan kuma sun damu da sutura sun damu da tuwo da abinci shikenan da zuwa wajen biki da kuɗin kashi in dai ka ba su wanga ko baka koya musu sallah bayan ana so lahira ya an ji duk abin da za a iya yi ko iyaye da wuya ka ji wani mutum ya yi wato ya samu matsala da surukinsa an gane ko surukin shi idan bai koya ma yar shi sallah ko abin nan amma da ta zo ta ce a'a kudin biki an bai bani ba sai wata ta ce a dama na sani kai na kan matsa kace a bashi to zamna nan yake shirin iske ni dan yanzu na za a yi ta takari in can da bai da laihi uban ya kare shi to yanzu an samu laihi an samu laihi da wuya kaga mutum ya damu da dan shi ya iya karatun alqur'ani ya san addini amma abin da muke damuwa da shi aljanibul hissi da aljanibul dunyawi dan kai zamanto shine na farko a mathematics mathematics shine na farko a geography shine na farko a ilimin duniya kuma ka damu da wurin da zai bacci ka damu da suturar da zai sa amma baka damu ba kana da katon kaddara goma cikin gidanka da katanya kaddara goma cikin gidanka ba su iya sallah ba kuma ba su sallah kuma babu ruwanka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hadisi ne Abdullah ibn Umar yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ina fata na fahimta ta dan haka kuskure na ka gane ka kana da makaranta ta tsohi tsohi tsohi ko tsohi maza ko tsohi mata tsofaffi bari mu ce tsofaffi kun san kana ga cewa tsofaffi ko ba nan bane kai ka koya ma iyayen wasu fiye da mutum 100 tsohi sallah da karatun fatiha ka koya ma wasu mata kana da makaranta ta mata tsofaffi duka koya musu karatun sallah amma mammakka da babanka na tsaya bakin nan babu ruwana wallahi ni iyaka ta in hudi kuma wallahi ba wanda ya turo ni karatu na yazo ni fada yanzu ka yi son baban wani da mamman wani su shiga aljanna babu ruwana wallahi ba wanda ya turo ni eh in ma wani sakamako na to ni ne za a yi wa abina ni ne faɗi magana yace to fa wajadu fi anfusihim min zalika taharrujan sai suka ji kunci kina an gaya musu wata magana wadda bata dace ba tunda an ce in abu ne mai kyau ai an ka ce abin nan wanda yace yana baka riga an ka ce ka dubi ta waya ne wa aqbalu min albadiyati sai suka fito daga badiya kauye kina aqbalu wato kulluhum dukkan su hatta dakhalu ala annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko kenan yanzu gaba ɗaya sai aka taso fa qala Allah ta'ala sai Allah ce falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa kharaja ba'dun wa qa'ada ba'dun yabtaguna alkhair kenan su tunanin su tunda an faɗi wannan magana kowa ma ya kamata ya fito daga ƙauyuka ya zo ya koyi karatu don shi ma ya je yayi wa'azi sai an ka ce a'a waɗansu mutane su je su yi li ya tafaqahu fi dini wa li yasma'u ma fi nasi wa ma wato wa ma unzila ba'duhum su saurari ga mutane kuma su saurari abinda aka saukar na ayoyi bayan su wa li yunziru qaumahum su yi ma mutanen su gargadi qala annasu kulluhum idza raja'u ilaihim kenan nan qala sai ce abinda ake nufi idza raja'u ilaihim annasu kulluhum idza raja'u ilaihim dukkan mutane idan sun dawo zuwa gare su la'allahum yahdharun dan su dauki sauna ma'ana su suna da cewa ya kamata kowa ma ya je ya sauraro da kanshi ya dawo dan saboda in an zo a zo wajen shi shi ma ya karanta alhali aikin musulunci ba haka bane muna fahimta ta to duk da yake wannan asar ke an kawo shi shi ma sun kace asarun ne da'ifi sun kace akhrajahu at-tabari imam at-tabari ya fitar da shi da ibnu abi hatim da ibnu abi hatim an gane ko min tariqai ne daga hanya biyu sun kace qulna sun kace wa hadha mursalun sahihul isnad sanadin shi har zuwa ga shi tabi'i ingantacce na amma tunda babu sahabi shi ko sahabi shi ya rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan tunda ba sahabi ne ya faɗa ba sai zamanto yana da rauni ta wannan fuska shi yasa an ka ce da'if to in ka ji an ce da'ifi da'ifi ne ba wai kawai son rai ne ake zuwa a faɗa ba waɗansu dinin suke yi in an ce hadisi ne da'ifi suka ce ya za a ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da rauni ba ita mun ka ce tana da rauni ba hanyar da ta zo ne take da rauni muna ganewa shi yasa kakkarin kayin wa'azi musamman kai ta faɗa abin da ka ga dama yanzu ana binciko ka eh in ma wani yana da ladabi zai bari sai ka sauka daga wa'azi ko ya tuntube ka wani kana yi ka ce aka rabaka Allah wa wannan hadisin bai inganta ba ki koma gehe kai ka kaba shi shi kaba ka dau iska ya dau iska ko ba ka nan bane to amma akwai ladabi akwai biyayya malamai na farko kaga suna rubutu kuma yanzu muna da hanya ta internet muna da hanya ta kira an gane ko in ma kaga in ka gaya ma mutum ba zai karba ba ka nemi in akwai wani mutum wanda in ya gaya mishi zai karba zai karba ina fata ana fahimta ta ba yaƙi ne muke so mu yi da mutane ba a'a son na muka yi da mu da su kowa ya gane gaskiya ya bauta ma Allah ya samu aljanna mun gane wannan da kyau to yanzu mun kare da asbabun nuzul sai mi sai a zo cikin ilmul munasabat munasabar wannan aya da kuma ayoyin da sun ka gabata ko ayar da ta gabata in muka diba cikin mushaf daris sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati an gane ko suke cewa wa yaqubu da'watu lil jihad wa yaqubu da'watu wa yaqubu da'wata lil jihad abinda zai biyo bayan kira zuwa ga jihadi adda'watu littafaqquhi fi dinillahi shine kira zuwa gami zuwa ga wato sanin fiqhu na addini wanasabat ta'alluma as-sa'i fi nashrihi sannan wanasabat ta'allum as-sa'i fi nashrihi wa bathihi wanasaba kuma yazo daidai at-ta'allu wanasabat ta'allumu as-sa'ya fi nashrihi ya dace da neman sani kuma ayi kokarin yada shi wa bathihi da kuma yada shi shi ma basa yadawa da walidha yarji'u almuta'allimuna ila aqwamihim dan haka shi yasa zaka komawa ka je ka karantas in ka je kai yi karatu ba girman ka ake son kai da ilimin ka ba ba bautar da mutane za ka yi da ilimin da Allah ya baka ba kasan shi wani in ba ya bautar da mutane da ilimin da ya samu ba ba zai dan maka ba sai ya saka kayi mai bauta kayi mai hidima kayi hidima sannan shi dan karanta ma hadisi guda ko aya guda a ba haka ake yi ba ilimi don Allah ake ba da shi mutane su girmama ka su baka sakamako ko busi ma ba duk dai Allah shine ke biya zai biya ka shi yasa sun kace to abin da ya dace in kai yi karatu kai ni ka karantas mutum ka je ana ka je ka yi karatu karatun suro shekara 20 ko 30 amma ka boye ka yi zaman ka ba karantar da mutane wai kai ka tsira ko ko a'a ka yi karatun suro ko ka je a jami'a ka zan doctor ka zan professor amma kuma har da matarka ba karantar addini ba kai babu ruwanka wai kai ka riga kai karatu to ya za a yi ɗaliban mu da suka je suka yi karatu a ƙasashen waje waɗanda sun samo shahada da waɗanda suka je suka yi karatun suru su dawo ba karantarwa ba da'awa ko ko ka je kai karatun ka kawai ka zan doctor shikenan ka zauna kai babu ruwanka ko ko kai wato ustaz ne kun san kullum wanda ya faranko arab ya haisu a ce mai ustaz da a ce mai malam wasu daga cikinsu saboda in ka ce mai malam ka kawo matsala in akwai fatawa a ce zai bada fatawa ba haka nan bane in an mutu gawa a ce za a yi mata sallah eh shi ne malam in wani sun kai rikici da matar shi ya ce mata na sake ki saki dubu ɗari sai a kawo ta wajen malam ya za a yi to shi ko bai son wannan paske shi ya yi civilize to shi sa ya son a ce mai ustad paske shi ustad yana iya thank you ustad yana iya sawar big rouge da bleu ustad yana iya zuwa fada a sha shayi ustad yana iya yin soyayya da yan mata paske shi malami ne eh malami ne mu'asir shi na albarkar rayuwa tana cikin yada ilimi da kwatanta aiki da abin da ka karanta ba mun ce duka mutane haka suke ba hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sayyidina Uthman radiyallahu an khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sanar da shi dan haka wannan istazancin na aje shi don Allah nemi aljanna eh yahi maka alheri kuma mu za mu ga ma gaskiya ko da baka ji daɗi ba kuma ba wanda ya kama wani labari haka ne abin yake ina fata ana fahimta ta ibnu ashur da yazo a cikin karkashin wannan aya wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa yace to kana ghalibu ma taqaddama min hadhihi sura tahridan ala aljihad abin da ya kasance ya gabata na galibi a wajen aya a cikin wannan sura kwadaitarwa ne akan jihadi wannan aya ta yi ta kwadaitarwa akan jihadi kuma ta yi ta tsoratarwa akan rashin fita ko ba haka nan bane ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية أن يد وهم صاغرون يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم لكم إن كنتم تعلمون آمين تحريضا على الجهاد أم كوديتر da mutane akan jihadi yace tandidan alal muqassirina dan saboda ayi suka ko zargi akan waɗanda suka gajirta fi sha'ani yace to wanta hal kalamu qabla hadha sai magana ta Allah ta kare bi tabri'ati ahli almadinati kafin wannan aya ake nufi an barrantar da mutanen Madina wallazina haulahum da waɗanda suke kewaye da Madina min at-takhallufi cewa su zamna tunda an ce ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah in ba waɗansu sun yi sakaci to ku mutanen Madina da waɗanda ke kewaye da Madina ku ne kuke kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bai dace da ku ba yace an rasul sallallahu alaihi wa sallam yace fala jarama to yace to wannan ba shakka kanat quwwatul kalami karfin wannan magana da Allah yi mu'zinatan mu'zinatan bi wujubi tamahhud almuslimina bi ilmi ad-din wannan zata sa ya kamata musulmi su nemi ilimin addini me yasa yace wa tasqifi adhanil muslimina awayar da kanun musulmai bayan karatu kuma ka zamanto wayayye in mutum ya zace maka ai kai ba kauye ne saboda kana bin qur'ani da sunna sai ka ce na yarda alqur'ani maganar ubangiji na ce kuma kana bane hadisi maganar annabin da Allah turo ne khairu khalqillahi ajma'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana bin shari'a ta katon kaddara kahirin Allah dan luwadi wallahi na gode ma Allah da nufi Qur'ani na wanda ya halice ni kai ko ka bi shari'a katon kaddara dan luwadi wanda yake cewa kato shi armi kato mace ta armi mace kai shari'a ta kake bi ka zaman to waye ba sai an ka aya da hadisi ba eh ni na yadda in bi Allah kai ko bi bi su tunda a to amin yace to وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح كي تصلح كي تصلح سياسة الأمة كو تصلح سياسة الأمة دان سبودا سياسة الأمة تجارو على ما قصده الدين منها أكن أبند الدين يكي بقاتا لغا ونن سياسة من أجل ذلك سورارك جي يتسي سبودا ونن ني يتسي أم أقب التحريض على الجهاد سي الله يبيو باين يا موسى الدمو مني أكن جهادي مما يبين أن ليس من مصلحة المسلمين تمحض المسلمين kullihim li an yakunu ghuzatan aw jundan sai Allah ya biyo da bayanin da zai nuna cewa tamahhud kamar abu ya bayyana karara tatacce bayani tatacce cewa ba dukkan musulmi ya kamata su zamanto ghuzatan ba mayaka aw jundan ko sojoji bayan an nuna cewa ya kamata ayi jihadi a kafa daula ta musulunci ko ba haka nan bane kuma an nuna cewa jihadin nan yana da kyau to sai a nuna muku cewa kuma ba kowa ne zai zama to mai yaki wa dan kan mu fahimci haka yace wa allaisa hazzul qa'imi bi wajibi ta'allumi bai kasance ba rabon wanda ya tsaya bi wajibi ta'limi wanda ya tsaya dan ya karantar da ƴaƴan musulmi ko ya karantar ya karantar duna hazzil ghazi fi sabilillah rabon wanda ya tsaya don ya karantar ba ya kasa ba ne daga rabon mutumin da ya je wajen jihadi mi yasa min haythu inna kilayhi ma yaqumu bi amalin kowane daga cikin su ya tsayu da aiki li ta'yidi dini don taimakon addini yace to fa hadha yu'ayyidu wannan yu'ayyiduhu abin da yake karfafa wannan bi- wato fa hadha ɗaya daga cikin su su waɗannan mutanen da mai karantarwa da mai jihadi yu'ayyiduhu yana taimakon addini bi tawsi'ati sultanihi domin karfin musulunci ya karfafa du- wato du- gwamnatin musulunci ta karfafa wa takfiri eh, atba'ihi kuma magoya bayan musulunci masu shiga musulunci su yi yawa tunda yan ana jihadi mutane za su shiga wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja yace to wal akharu shi ko daya yu'ayyiduhu yana taimakon musulunci bi tasbiti zalika sultan dan a tabbatar da wannan mulkin da aka samu wa i'dadihi ayi tattalin shi li an yasdura anhu ma yadmanu intizama amrihi dan saboda wannan mulkin a samu abin da zai lamunce tabbatar da intizamu amrihi tafiya al'amarin musulunci wa tuli dawamihi kuma abin ya zamanto ya dawwama yace fa inna tisa'al futuhi domin yaduwar futuhi buɗe garuruwa na musulunci in an yi yaki wa basalatil umma da kuma zarumta shine basala la yakfiyani ba su isa listibqa'i sultaniha ga tabbatan mulkin musulunci idan idza hiya khalat min jama'atin idan ya zamanto cikin musulmi an yi yaki an samu daula amma cikin wannan tafiyar khalat ta wofinta min jama'atin daga wata jama'a salihatin ma jama'a ta gari min al-ulama ina daga malamai wasasati da jagorori an gane ko wa ulir ra'ayi da ma'abuta ra'ayi masu sanin yadda ya kamata almuhtammina bi tadbiri zalika sultan waɗanda za su himmantu da yadda za a tafiyar da mulki shi mulki in babu masu ilimi cikin shi ba zai kai labari ba ina fata an fita ba abubuwa ne guda biyu wani wa'azi yana shiga shi ya karbi gaskiya wani kuma bai karba sai ya ga takobi da bindiga da kulki haka Allah ya mutane muna ganewa to kenan su waɗanda ka kusa tsammanin sura ta yi ta bayanin jihadi jihadi ilimi bai da amfani a'a ilimin nan yana da amfani a tsare nan a tsare can mai son kulki a yi amfani da kulki ko takobi ko makami mai son kuma karatu da ilimi ya karba kuma ya karba laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist to wanda ya kiya wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas shi yasa sha'ir yace ar-ra'yu qabla shuja'ati ash-shuja'ani هو الأول وهي في المحل الثاني الرأي أسام رأي أسام إلمي قبل شجاعة الشجاعة, شجاعة الشجاعاني كافين زارمتا مي زارمتا in dai da zarumta za a aiki to za a samu matsala yace huwal awwal ra'ayi shine matakin farko wa hiya fil mahalli thani jarumta ta biyu mataki na biyu yau turawa da bisu kake dai muna inda za a yi kulli da kulli tsakanin yan afirka da 'yan Faransa ko da 'yan Amerika da 'yan Afirka ya ne? Haba mala, ƙulli na Afirka mai bugun katanga. Amma saboda sun rigai suna da ra'ayi, sun tsara ilimi na technology, sun tsara yadda ake kere-kere, sun buɗe instituci na yaƙi. Sai su mallake mu ga su 'yan tsiraro? Dibi Faransa ƙasa mai mutum miliyan 60-65 miliyan 70 tana kontrolin fiye da ƙasa nawa a duniya dibi america ƙasa mai mutum miliyan 200 da na abu tana son ta yi kontrolin in ma duniya gaba ɗaya in ita faransa afirka na mataki da waɗansu ƙasashe me yasa saboda suna amfani da ilimi a ra'ayi qabla shuja'atu shuja'ani kuma da wuya kaga Allah ya haɗa mu mutum biyu in kaga Allah ya ba mutum ƙarhin tuwo to sai ka iske bai da wani haka na shiga wallahi jarin ga in dunkushe ka in kuma Allah ya ba mutum kwakwalwa sai ka iske bai da bai da bai da karfi da kaga mutum ya cika wayo dan keke dan keke ce ya eh ya san ana halaka shi amma ya san wanda yi shi rami shi halaka mutane shi ko galibin mai mai wanda ka gani da cike jiki sai ka iske babu wayo wallahi ina rumke ka da ya tafi bugawa sai a kauce mai sai ga boom ya haɗu shi na haɗa lokaci ya kai kenan dole za mu dakanta sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai a zo a dora akan inda aka tsaya abinda muka faɗa ya zama tole dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh